وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ولقد آتيناك روحا من المساني حقيقة من باك قومي سوفك تسمى قومك إلى المساني daga masani wato ayoyi ko ayoyin da ake maimaita su a cikin sallah shi ne masaniya ko kuma an ambaci fatiha masani saboda kalmomin ta duka suna kama da juna bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا نعم شر مصائب سبل ميمة تكلم منك سبع سكما دا تكلم منك بس كما دا دونا وهو سبل أنا ميمة صلى من المصائب والقرآن العظيم sannan mu ba ka alƙur'ani mai girma fatiha da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa in fatiha lam kana fi tawrati ma tahawwalat al yahud walau kana fi al injil ma taraddat al nasara walau kana fi zabur ma huwila ma musika qawm dauda irada cewa da Allah ya fitar da fatiha a taura da yahudanci bai fada wa mutanen musawa da an saukar da ita injila da ta kasance da ba ya nasaranci ba da ta kasance a zabura da mutanen dawuda ba su karkace an yi musu an mai da su birai ba sannan ita fatiha saboda ita fatiha Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye ta annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummata ba su kwata wani mutum daga cikin daga cikin annabawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa Allah zai zai wato sai azaba ta yi gab da za ta sauka a cikin mutane sai yaro karami a cikin makarantar allo yana karatu a wajen malamin da malamin da yana dora masa karatu ya karanta fatiha albarka karanta fatiha da yaro ya karanta a makaranta za a ɗauke wannan bala'in tsawon shekara arba'in fatiha ta kitabi ta ce sura guda ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya karanta fatiha la salata babu sallah ga wanda bai yi karatu a cikinta da fatiha ta kitabi ba sai lokacin da abin hurairar ke ba da wannan hadisi sai wani ya ce masa ya rasu ya abu hurairar kana ganin idan ina yin sallar a bayan liman fa sai ce masa ikraha fi nafsika karanta ta a cikin ranka akwai hadisi da yake cewa sallah idan mutum bai karanta fatiha a cikin gaba fa hiya kidajun fa hiya kidajun ghayr tamam sallar sa magudi ne magudi ne magudi ne ba cikakkiya bane haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya raba sallah tsakanin wato ya raba sallah tsakaninsa da bawansa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah tabaraka wa ta'ala zai ce bawa na ya gode mini in ya ce arrahmanir rahim zai ce bawa na ya min kirari in ya ce maliki yawmiddin zai ce bawa na ya mayar da al'amari ya zuwa gare ni idan ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ce wannan tsakanina da bawa na ne kuma bawa na yana wannan tsakanina da bawa na ne idan ba ma ta ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah sai ce wannan haza li abdi wa li abdi ma sala wannan kan na bawa na ne abinda bawa na ya roƙa na bashi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin Bismillah al-Azam da Fatihatul Kitabi wato tsakanin wato Bismillahir Rahmanir Rahim da alhamdulillah rabbil alamin tsakanin bismillah da fatiha wato bismillah da azam yana wannan tsakanin kamar yanda fatu baki ido da farin kwayar ido suke haɗe haka nan wannan fatiha ya zo a cikin hadisai hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya karanta fatiha ya karanta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ga ya haɗa mi a ran ƙarshen nan da lanjayen farko bismillah rahman rahim alhamdulillah ya karanta Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta wa zunubansa ma ta kaddama wa min wa ma ta akara zai karbi dukkan ayyukansa gaba ɗayansu haka nan dai falalolin fatiha a cikin harkokin ibada babu wato a cikin harkokin addu'o'i babu addu- babu aya kamar fatiha ta ishe ka kasancewanta sunanta kadai ummul qur'ani imam al-ghazali Allah ya kara masa yarda akwai wani karatun fatiha da bayan Allah suke ana ce masa wudu sa'adati wannan wudu sa'adatin nan fatiha ne wanda mutum zai zai rike karantawa ta yana cewa wa wurdu hal ma'rufi da kuma wurdin fatiha al ma'ruf wurdu sa'adati wa hiya wurdul maktum wa shi shine wurdin fatiha koyayye allazi la yulazimuhu babu wanda zai lalaci wannan zikiri na fatiha illa man kutuba lahu hazzun sai wanda aka rubuta masa babban rabo daga mushahada da mutane siffarsa shine karanta fatiha kafa talatin bayan sallar asuba ashirin da biyar bayan azahar ashirin bayan la'asar sha biyar bayan magriba kuma goma bayan isha imam al-ghazali ya tsara wannan fa'idodi na wannan alhurdu sa'ada yace idza ma kunta multabisan li rizqin wa nujhu al-qasd min huzn min abdin wa hurri wa tadfar bil ladhi tahwa kari'an wa ta'malu min mukalafatin wa ghadrin وفاتحة الكتاب فإن فيها لما أملت سرا أي سر فلا زمدمتها في كل وقت بصبح ثم ظهر ثم عصر كذلك بعد مغرب كل ليل إلى تسئين تتبعها بأشر لدى الماشيك من إذ وجاه وأذب محابة وقلوه قدري وستر الله يغيره الليالي وستر الله تغيره الليالي بحادثة من النقصان تجري وتوفيق وأفراه توالى وأمن من, مكاية من, من نكاية كل شر ومن أسر وفقر وانقضاء ومن بدش لذي نهي وأمر فإنك إن فعلت أتاك آت بما يغنيك عن زيد وأمر ina cewa idza ma kunta multamisan lirizqin idan ka kasance mai neman arziki wa nujul kasbi kuma kana neman Allah ya biya maka bukata daga dukkan bawa ko da inda akwai bukatar ka a wajensa in ka je ya biya maka sannan kana so kuma wata farko kana so ka rabauta billazi ta hawa kari'an da abin da kake so da gaggawa wata amana ku kuma amince min mukhalafatin daga sabawa da yaudara na duniya to fa fatiha dal kitabi kai ke wurin fatiha فإن فيها دومن أرشم فاتحة لما أملت سرا أي سر أتشم فاتحة أقول سري غاية سري واتو لما أملت قابل لكي يقولي لك فلازم درسها في كل وقت كالذين شكرت فاتحة أقول لوكتي بسوي عند أصبع وثم زور سنن أظهر ثم أثر سنن الأثر كذلك هكذا بعد مغرب كل ليل bayan magariba na kowane dare za ka karya zuwa cikin ka tubauha za ka biyar mata da goma abin da yake nufi ka karanta talatin bayan asuba ka rage biyar kai ashirin da biyar bayan azahar ka rage biyar kai ashirin bayan la'asar ka rage biyar kai sha biyar bayan magariba in haɗa tsayin kenan sannan idan ka yi isha kai goma ka yi fatiha kafa ɗari kenan to idan ka rike wannan wurdi kana yi to ta zalma shi ta za ka samu duk abin da kake so min izin na buwaya wa jahin da alhurma shi ne daraja da girman kurjini da ɗaukakan daraja a cikin halitta kuma za ka samu sutura wa sutur da kuma sutura Allah zai maka sutura la tugayiruhu layali wanda dare da rana ba zai jirkita shi ba Allah zai sefa ka a cikin sutura Allah ba zai tona maka asiri ba iya tsawon rayuwarka wasu za su bai ruhun layali bi hadisatin da wata masifa wanda take tajiri wanda take gudana minan nuqsan na nakasa wani abu ya same ka na nakasa ko a mutuncinka ko a rayuwarka ko a wani harkarka Allah zai kiyaye ka sannan kuma Allah zai arzuta ka taufiƙin dacewa da abubuwan da kake bukata wa farahin da fararen farin ciki ba shi da iyaka a jere kai da aminci daga maki daga azaba na kowane sharri kai in karke wannan za ka samu wato za ka samu tsira da za ka samu sauki da daga dukkan tsanani da talauci da yankuwa kai za ka samu wato kiyayewa min faɗashin daga danka na ma'abocin na haihu a ma'ana Allah zai kiyaye ka sharri da mai na hukuma ma mai shi ne faɗashin dankar ma'abocin umarni da hani ba shi ne hani hukuma ba shi ne mulki a sama da kai ba to Allah zai kiyaye ka kai fa innaka in fa'alta ataka atin idan ka aikata wannan wurdi da na gaya maka to kullum mai zuwa zai zo maka da me bima yuguni ka an zaidin wa amrin da abin da zai wadatar da kai ga barin amru da zaidu da amru wannan wannan wurdi mun dade muna ta maimaita shi a cikin yan uwa sai dai da wama akai yana da yana da wahala malamin mu Sheikh Ahmad Badawi shi ya fara lakana mana wannan kurdi wudu sa'ada idan fatiha ɗari a bayan sallah ina tsammanin tun zamanin shagari amma ina tsammanin tun daga wannan lokacin da da yake ba shi da wahala mu dai ba mu bar shi ba to amma ɗan kaɗan ne idan ka yi sallar asuba ka yi a talatin ka yi biyar ba ashirin da biyar bayan azhar ashirin bayan la'asar sha biyar bayan magariba aha goma bayan isha to amma kuma mutum bai mai da hankali ba sai da fit abin ya gagara to kuma waliyya suna kiran da gudu sa'ada saboda haka wurin da wurin fatiha kenan sannan ita fatiha ta kitabin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ita fatiha magani ne na daga kowane ciwo gaba ɗaya babu wani abu wanda za ka sashi a gaba da fatiha Allah tabaraka wa ta'ala bai yi maka maganin da ba na asrar fatiha ne yana nan ba shi da iyaka shi ne atainaka mun baka sab'an min al-masani mun baka bakwai daga cikin masani a surorin ayoyin da ake mai sura wanda ake maimaita ta a cikin sallah wani tafsirin kuma ce sab'an masani sune ayoyi wato surorin alqur'ani manya-manya guda bakwai ita ce baqara da ali imrana da nisa da ma'ida da al'ami da al'arafi da lamfali ka haɗa da bara'a ta har ya zuwa yunusa wayannan gaba ɗaya hukuncin sura ɗaya ne su ne saba min al-masani wasu kuma sun ce hamim hamim hamim ne su ne saba min al-masani amma dai saba min al-masani wani qur'an da mafi ƙarfin maganar malamai shine fatihatul kitabi mun baka fatihatul kitabi wal qur'an azim da kuma al-qur'ani mai girma saboda haka in tun da aka baka fatiha da al-qur'ani to Allah ya baka abin da ya fi komai a duniya da lahira gaba ɗaya shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke man aqahu Allah hibba kitabahu wanda Allah ya bashi haddace littafinsa fa zanna anna Allah sai ya zata cewa Allah tabaraka wa ta'ala da abdan ya ba wani bawa akbar min ma adahu fiye da abin da ya bashi to fa qad ghallada azabat ya yayi galadi ya kuskurantar da mafi girman ni'ima shine man atahu Allah Qur'anan wanda Allah ba shi Al-Qur'ani ya kiyaye shi sun ra'a anna hunaka adu akwai wani mutum guda ɗaya wanda Allah ya bashi wani abu na duniya fiye da abin da aka bashi faqad sakara aziman ya karanta babban abu ya girma babban abu ya karanta kuma babban abu shine Allah ya gaya masa la ta muddanna ainaika la ta muddanna ainaika ila ma mattaqna bihi أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين sannan la ta muddanna ainaika kada ka miƙa idanunka ila ma matta'ana bihi azwaja yazo abinda muka ziyar da shi daɗi bihi da shi shi a kaya na duniya azwajan wato dangogi na kyale-kyale na duniya na duniya an ce wannan aya ta sauka lokacin da wato wasu daga cikin sahabai suka ga wasu wasu abu daga wajen yahuda banin ƙwarar da banin nanir na gwalagwalai da dukiyoyi dai da yawa sai suka yi kuri a zuciyarsu ina ma Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wannan abun namu ne ya bamu mu ma mu kuma mu tafiyar da shi a cikin ayyuka da ɗaukaka addini sai Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da wata aya yana gaya manzo Allah da shi da sahabbansa da musulmi gaba ɗaya kada su miƙa idanunsu ya zuwa abin da ya ciyar da wato ɗan duniya daɗinsu. Duniya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wato Allah tabaraka wa ta'ala baya bada fatiha ko alqur'ani sai a wanda yake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-din illa man ahabba man adahu Allah ad-din faqad ahabbahu wa alladhi nafsi bi yadihi la yuslimu abdun hatta yuslimu qalbuhu حتى يسلم لها قلبه ولسانه ولا ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قيل ما بوائقه قال غشمه وظلمه هو الذي بعثني بالحق نبيا لا يكسبن عبد مالا من حرام من حرام لا يكسب ما لا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه كلف ذهنه إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمهو الكبيس بالكبيس وإنما يمهو الخبيث بالطيب إن الطيب لا يمهو الكبيس الله تبارك وتعالى ya raba ɗabi'o'inku a tsakaninku kamar yadda ya raba dukiyoyinku a tsakaninku. Wato Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa mutane kamar yadda ya raba musu ya raba musu arziki wani an ba shi arziki da yawa wani an ba shi kaɗan to a ganin mutane to haka Allah ya raba ɗabi'o'i wani Allah ya ba shi ɗabi'o'i kyawawa masu kyau wanda ɗabi'o'i kyawawa babu abin da yake fi shigar da mutum aljanna a lahira fiye da kyawawan ɗabi'o'i wanda Allah ya ba shi kyawawan ɗabi'o'i to Allah ya ba shi ni'ima ta duniya da lahira gaba ɗaya shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raba ɗabi'o'i ku a tsakaninku kamar yadda ya raba arzikin ku a tsakaninku wa inna Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da duniya a wanda yake so da wanda baya so saboda duniya a wajen Allah tabaraka wata'ala ba ta kai fuka bikin sauro ba amma baya ba da addini wanda shi ne zancin wannan ma'anar wani kadata ya zaka sa'a min misali wal qur'an azim baya ba da addini illa man ahabba sai wanda ya so mana adahu Allahu dina wanda Allah tabaraka wata'ala ya zabe shi ya bashi addini to haƙiƙa Allah tabaraka wata'ala ya so shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce na rantsa da wanda ya aiko wanda rai da yake hannunsa ɗayan ku ba zai taɓa zama musulmi ba har sai har sai ya sai harcensa da zuciyarsa sun musulunta ma'ana har sai mutum ya yi ƙoƙari ya musuluntar da harcensa ya musuluntar da zuciyarsa ma'ana ya yi ƙoƙari ya lazartar da harcensa ya kiyaye harcensa ba zai faɗi abu wato ya tsarkake harcensa daga giba da annamimanci da injiri a mutane da haɗa mutane da duk wani shirri wanda harcen zai yi to sai mutum ya harcensa ya gyara harcensa harcensa ya kukuta ya zama harcensa baya da wata magana in ba gaskiya ba ko ba ambatan Allah ba ko karatu alkur'ani ba ko faɗan gaskiya ba ko umarni da aiki alheri ko haɗi game da mummunan aiki ya zama harshensa ba zai yi motsi ba sai wannan haka nan ɗayan ku ba zai sai zuciya kuma ya musulunta da zuciyarsa ya zama zuciyarsa tana cike da kyakkyawan zato da Allah da kyakkyawan zato da bayan Allah ba ta kula da hasada ba ta kula da ujubu ba ta da jin kai ko girman kai ko riya ko ganin fifiko akan wani to sai zuciya ta yi haka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko mutum ba zai zama cikakken mumini ba har sai makocinsa ya amince da sharrinsa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na rantsa da Allah bawan Allah ba zai nemi dukiya ta haram wala yaktu ma min haramin ba zai nemi dukiya ta haram ba fayunfiquhu yayi amfani da dukiyar yayi amfani da ita ya ci ko yayi sutura ko yayi gida ko yayi abin hawa ko ya ciyar da iyalansa da ita a masa albarka a cikin wannan ba in dai dukiya ta haramun ne Allah ba zai sa mata albarka ba albarka kuwa tana da fuskoki da yawa na farko dukiyar haram ba zai yi ka ci dukiyar haram Allah ya barka ya barkata aikata abubuwa na bin Allah da su ba sannan ba zai yi ka tara dukiyar haram ka ci dukiyar haram Allah ya barka wannan dukiya da ka ci ta fada cikinka ta zama maniyinka ka aifi mutumin kirki ba zai yi wahala irin ɗanka irin abincinka irin ɗanka irin abincinka irin aikinka fa kul ma ta sha ka ci abin da ka ga dama فمثله سائد عمله irin sa zaka aikata ina da ina fata ana bi da hankali idan idan abincinka ya zama halal ne kake ci babu shubha a cikin sa babu haramu a cikin sa to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai barka da wannan abinci na halal ka aikata wani abu wanda zai jawo maka fishin Allah ko ne santa Allah ba sannan idan abincinka ya zama haramun Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar gaɓoɓinka su aikata wani aiki wanda Allah yake so ba wanda zai kai ka kusa da Allah ko ya sa ja maka yardar Allah ba haka nan kuma idan ka ya zama abincinka haramun saboda haka shi ma abinda za ka ci fal yanzu bil insanu mimma khuliq fal yanzu bil insanu mimma khuliq khuliqa min ba'in dabiqin mutum ya kula da kyau da mai aka halicce shi an halicce shi da ruwa mai tunkuda shi ne maniyi saboda haka maniyi kuwa tsarkakakken wato wato wato wato tataccen ko kulasar abincinka ne so da abin da ka ci shi ne zai taci a zuciyanka a cikin cikinka ya tace shi ya zama maninka saboda haka idan abin da ka ci ba zai zama mai bai zama mai kyau ba to saboda haka abin da za ka haifa ma ba zai zama mutumin kirki ba Allah ya kiyaye mu shine wala yusibu malan min haramin wala yusibu malan min haramin ba zai nemi dukiya ta haramin fayuntukuhu ya ciyar da ya yi amfani da shi wajen da ya infaki da shi ya ci ya ci ko ya ciyar da shi Allah ya sawa abin albarka ba to daga nan kuma sai ya mai sai ya sadaka da shi a'a fala yu tasaddaqu bi ba kuma ba zai taba yin sadaka da shi ko ya takabbala minhu a karba ba ai ba nasa bane sannan wala yatruku kalfa zalihi ba zai bar dukiya ta haram a bayan bayansa ba illa kana zadahu ila nar sai ya zama guzurinsa a bayan wato ya zuwa wuta guzurinsa ya zuwa wuta ko shi ne in ya bar shi a bayansa shi dai abin da ya bari haramun ne saboda haka idan ma kaga ya zama rabon magada amma shi kuma ya bari a bayansa ya zama guzurinsa da haram sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa innal kabir innal inna inna innal kabisa la yamhul kabis wato Allah baya shafe mummuna da mummuna wato mummuna baya shafe mummuna saboda haka kyakkyawa ne yake shafe mummuna sannan kuma Allah baya shafe mummuna da mummuna duk dai a cikin wannan inna wato inna ma yamhul kabisa inna ma yamhul kabisa yana ya shafe mummuna ne bi tayyibi da da da da halal wala yamhul kabisa wala yamhul tayyiba wala yamhul kabisa inna la la yamhul kabisa ah na'am baya shafe mummuna da mummuna saboda haka shi ne wanda Allah ya bashi addini shi ne wanda Allah zai bashi taharri a wajen halal da haram da kuma kiyaye hancinsa da zuciyarsa saboda haka Allah tabaraka wata'ala bai damu da duniya ba yana kora ta kamar yadda muka faɗa Allah yana kora ta zuwa kulli ila kulli da maruzin ya zuwa kowane da maruzu da fir'auna da fasi da kafiri bai damu ba don ba ka kai fukafukin sauro a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba da ta kai fukafukin sauro da kafiri ba zai sha ruwa ko da kurbi daya a wannan duniyar ba na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an so an masa wannan aya sai aka masa raƙuma guda ɗari kowace raƙuma kowace raƙuma guda ɗaya jan raƙuma tana ɗauke da ciki kuma cikin wata goma ciki wata goma nan kawai wato za wato abin da ya rige dama raƙumi yana ɗaukar ciki wata goma ne to idan ta yi wata goma nan kaga za a samu raƙumi zai haifi raƙumi nawa raƙuma za ta haifi raƙuma ɗari ya zama raƙuma ɗari biyu da aka kawo ta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa ita hadaya kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauke idanunsa bai ganta ba sai ce ba uha ku bayar da ku sanya ta a cikin dukiyar miskinai da fakirai don Allah ya saukar mana ya saukar mana da sau'an min al-masani wal qur'an azim ya kuma ga maka wala wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bi azwajan turidu bihi a ولا تمدن لك إلههم ولا تمدن لك ولا تمدن إليك لا ما متعنا به أزواجا منهم ياها إذا ما متعنا بأزواج منهم سيما ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم كذا كي بكين تكي أكنسو نعم يفتنا واخفض جناحك للمؤمنين كسوسو قد فكافكنك للمؤمنين كمؤمنين معنا كشوتة ɗabi'o'inka wato ka zama wato ka sauko ka sassaukar da fuka-fukanka ga muminai ma'ana ka kyautata ɗabi'o'inka da su sallallahu alaihi wasallam wa kul
لقل إني أنا النذير المبين
wa kul ka gaya mu wa kul ka gaya musu inniya ana nazirul mubin inniya ni ana naziru ni ne mai gargaɗi aha كما daga azabar Allah al-mubin mai bayyanan gar- mai bayyanannen gargaɗi na كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين
kama anzalna kamar yadda muka saukar da azaba wato kama anzalna kamar yadda muka saukar da azaba al-muqtasimin a bisa masu rarrabawa su da yahudu da nasara wanda za su ke rarraba addinin su wato su su bi abinda san zuciyarsu wato abinda ya dace da san zuciyarsu su dauke shi abinda ya saba da abinda yake san zuci ya saba da san zuciyarsu kuma su bar shi الذين جعلوا القرآن وأن تكفني القرآن وتكذيب تكفني جزء جزء سيك إيماني دساشي سيكما كافر جمع دساشي نعم فوربك لنسألنهم أجمعين أشي وأن آية أشي أشي تاسو قرية مرادي إذا الذين اكتسبوا وأن سكرنا به وتحنيا وأن سكرنا به تكالم tsakanin makka da madina wato suka wato suka suka rarraba mutane akan hanya wanda suke tsare mutane gaba tsakanin makka da madina an ce walidu ibn mughira shine babba a cikin kafiran makka shi ya fi su shekaru sai ya tara su yake musu ga aikin hajji ya zo ga kuma wannan mutumin namu yanzu ya za mu yi mu juyar da hankalin mutane gabaninsa sai suka ce masa aka ai kai ne babba kai ne za ka faɗa mana yadda za a yi ta ku ne ku faɗa yanzu irin ku za a yi shi ke nan suka ce za mu ce mahaukaci ne sai ce a ai lamarin da bai kamata zama kuɗa ba ba mahaukaci ba ne wasu kuma ka ce a to ai za mu ce boka ne ya ce a ai mun san boka mun san bokanci lamarin da bai kamata da bokanci ba to mawaƙi ne ya ce kai ba irin waƙar da ban sani ba lamarin na muhammadin na abin da zo da shi bai kama da waƙa ba to menene za mu ce menene to matsafi ne ya ce mun san tsafi mun san masu tsafi lamarin sa bai kama da tsafi ba to sannan dai sai abu jali ce to ai za a gaya masa za a iya haɗawa yana tsafi yana raba a haɓa bawan Allah ya wani a cikin masallaci kuma ka fito wajen nan. To, suka ya siffata musu haka to sai suka haɗu akan cewa za su haɗu akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsafi ne wai abin da suke nufi imani yana raba tsakanin ɗa da mahaifi mata da miji ɗan uwa da wanda yake to tun da haka ne yanzu sai za a mutane goma sha biyu aka zaɓe su aka raba su a duk hanyoyin da za a shigo makka aka ajiye suka zauna suka je suka yi rumfuna a hanyoyin da ba ma'aikata suke shigowa makka kowa ya shigo zai ce masa ku yi hankali fa muna da wani ɗan uwa cikakken matsafi ku yi hankali da shi in dai ka ji maganarsa sai ya kaface ka haka dai suka dai shi ne Allah tabaraka wa ta'ala cewa kama anzalna al-muqtasimin allazina ja'alu al-qur'ana qidin ka Allah tabaraka wa ta'ala ce wa rabbuka la rantida aha ko rabbika la rantida ubangijinka la nas'aluhu la nas'alannahum ajma'in za mu tambaye su gaba daya na'am عما كانوا يعملون amma kanu ya amalun gabanin abinda suka kasance suna aikatawa na'am فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين fasda bima tumar fasda kai umar fasda ka bayyana bima tumar da abin da aka umarce ka da shi wa alil ka kauda kanka anil mushriki daga barin mushrikai da alqur'ani lokacin da addini ya sauka ana ana taruwa ne duk wanda ya imani ana taruwa ana ibada a cikin gidan daral arqam ibnu abil arqam da al'arƙar ibn abin arƙar ɗin nan nan da ake taruwa ana ibada ko har wannan aya ta zama fasta bi ma tuwar ka bayyana wato annabi yana kira a boye tun daga wa'azin ashirin da kalan karfe ta sauka yana kira a boye amma da fasta bi ma tuwar ta sauka fasta ka bayyana da abin da aka umarce ka ka kauna kai ga barin mushrikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana da da'awar sai yake masa inna وقال إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين mu mun isar maka almustazi'ina masu yin izgili shine kafiran makka guda gaba ɗayansu wanda abu jahal da manya-manyan su suna cikinsu amma dai akwai mutane guda biyar wanda su ne mustazi'in daga cikin mustazi'ina na wato manya-manyan akwai fitattun matasa guda biyar wanda suka fi kowa izaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am
الذين
na'am
الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون
وقفه المسلمين وقد ساء نبيا من قوم استهزاء خمسة كلهم أصيبوا بدائم wato mutane guda biyar ne su da suka fi kowa izgiri a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mu akwai su aha أسود بن فدهت أسود بن مطلب أي أم بيت به آياؤه وعلى الحارس القيوها بها أها ودها أسود بن مطلب أي أم أها و- وأصاب الوليد كرشة سهام أها وعلى الحارس القيوه قيوه وقد فارق manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan izayar su ya kai matuƙa har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai karan su wajen mala'ika Jibril mala'ika Jibril suna zaune da manzo Allah a Ka'aba sai in wannan ya fito shi sai menene suna ɗayan ba ne farko shi aswad ibn muttalibin akwai aswad ibn muttalibin ayyul amal bai dubiyawa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna aransa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah malaika jibrilu sai ya ya fito da wani koran abu sai wannan halittu na sai gan shi sai ga wani ɗinta shi ke nan ke maza Allah ta rutsa ni ba ka yi komai ba ce alayi shi ke wannan mutumin sai sai ya makance sannan bayan ya makance nan ɗansa yana ƙasar sham ya fita wajen tariyan ɗan wato ya nemo ɗan ya gaya masa ga abin da ya same shi ba shi kenan bayan ciwon bayan idan ya ya makance sai yana jin wani kan nasa nan kamar ana wani masa motsi ba ne sai ya je ya tafi da ɗan yana cewa ɗan doka mun kai da ake yi faɗa yana ta ba ma ganin wanda yake doka mun kai tun yana cikin sai shiga doka kansa a cikin bishiya faf faf faf shi da kansa ya ce kasal da rabbu muhammadu ubangijin muhammadu ne kashe kawai dai ya san wannan abin yadda nake wa muhammadu ne kawai ubangijin muhammadu ne kashe sannan harisu wada hal aswadu shi kuma aswad ibn abi yagusin da ya zo mala'ika jibril sai ya- sai dan ya nuna shi ya nuna daidai cikin sai ce wannan ne to ba shi kenan sai ya ji kamar yana kwaɗayi ba sai sa aka nemo masa kifi ya ci aiko da ya ci kifin nan sai ishirwa ta kama shi ya dinga shan ruwa ya dinga shan ruwa ciki ya dinga cika ishirwa tana karuwa ciki ya cika tab wato daga nan sai gudawa sai mutuwa sai walidu shi kuma walidu ibn mugira saboda girman kai yana tafiya sai zai samu wani yana sana'ar kibiya wa asabal walidu kattata samin kattata samin ne yana tafiya sai yana yana tafiya sai ya bi ta wajen saboda girman kai baya iya su ya kai sa sai kibiyar wannan mutumi da yake yi za ta yi dan zargi ta dan sarki tufafin sa haka yana tafiya tana sukansa wai saboda girman kai yayi kaɗan ya sunkuya ya ce ai ba shi kenan ta shiga kafin ya isa gida malam ta shiga cikin kafa ta kai girman wuyan raƙumi ta zama ruwa tsiwa shi da kansa da cewa ubangijin muhammadu ne ya kashe ni. haka nan waƙaban shaukatun ala mujatul asi shi kuma asi ibn wa'il shi kuma kaya ne ta soki idanunsa ai ta soki kafarsa daga nan shi ma duk dai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi sarwa Allah ta ya sarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mustazir wa kafahu almustazina fa kam sa'a nabiyya min qawli min qawli istihza'u kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya isarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almustazin Allah tabaraka wa ta'ala ya isarwa musulmi da musulunci makirci ko izgilin masu masa izgili daga yahudu da nasara da munafikai na duniya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma ya isar mana masu yi mana izgili albarka annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
الذين يجعلون مع الله إلهنا خرق فسوف يعلمون allazina yaj'aluna wayanda suke sanyawa tare da Allah tabaraka wa ta'ala ilaha dakara wani ubangijin fa sawfa ya'lamuna da sannu za su san akiba ko karshen kafircin su na ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم حقيقة من سا أنك يضيق صدرك كرجنك هنا صدرك كرجنك هنا كنتي نعم مما يقولون daga abin da su suke faɗa na وسبح بحمد ربك وكن من wasabbi الساجدين kai tasbihi bi hamdi rabbika da godiyar ubangijinka fasabbi bi hamdi rabbika wa kun min حتى ياتيك اليقين ka dawwama ka bauta wa ubangijin ma'ana ka wasanar da aikinka na biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala har mutu
بسم الله الرحمن الرحيم تستعجلون وتعما يشركون
bismillahir rahmanir rahim wannan aya ta sauka ne yayin da ayat tilka rabatis sa'atu wa shaqal qamar ta sauka cewa tashi a kiyama ya kusa wata ya tsage sai kafirai suka ce na kuku babu shay'in mu kame tashi wayan abubuwa da anna muhammadan don muhammad yana ba mu alƙawari anna sa'ata wato alƙiyama ƙarƙar ba ta ta ta kusa wasabaru suka yi haƙuri tsawon zamani ba su ga komai ba ƙalu suka ce ma ra'ayina shay'an wato ba mu ga komai ba kai wannan magana dai magana ne sai wata aya ta sauka in karama linnasu hisabuhum ƙalu sai in karama linnasu hisabuhum wato hisabin mutane ya kusa sai suka ce mu ka- mu kame har yanzu to bayan sun kame su ma sai suka ga shuru sai suka sake cewa kai abin da ya shuru dai har yanzu sai Allah ta baraka wa ta'ala da cewa ata amrullahi fala tusayu yayin da wannan aya ta sauka ata amrullahi al'amarin Allah ya zo kada kada fala tusajiruhu kada ku nemi gaggawansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabura da shi da musulmi suna yin tsammanin alkiyama da ta tashi shi da ata amrullahi fala tusajiru subhanahu sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala subhanahu wa ta'ala amma shukun gabarin abinda wato masu bautan gunki suke hada Allah da shi haza laysa fi anna almuslimina sajadu sa'ata ba ana nufin musulmi ne suka gaggauta zuwan tashin alkiyama wa yasta'dil bi allazina la yu'minuna biha wanda ba su imani da ita bane suke neman gaggautowarta wallazina amanu wanda suka imani da Allah kuwa suna ba shi alkiyama ne kamar yadda zuwa cikin suratul sure hum la gaggawan zuwan tashin alkiyama li annahum yakafunahu domin su mu'mine suna jin tsoron tashin alkiyama inna kafirai da suke neman suke neman gaggawa suke neman gaggaucin gaggawa da tashi a kiyama domin izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam to kace za tashi a kiyama ni kam har yanzu shiru ta zo mana wa ta amrullahi al'amarin Allah ina dalilin dalili ne ala qurbis sa'ati a bisa kusancin sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu bu'istu ana wa sa'atu ka hataini wato an aiko ni ni da tashin kiyama kamar wayannan yatsu guda biyu at-tafawutu da tafawuti tsakanin annabci annabi sallallahu alaihi wa sallama da tashi a kiyama a jere cewa to ɗayan su yana tsere da tashi mana ya fi kwadu ma al'akara shi da ɗaya zai tsere wa ɗaya da kaɗan wa ƙala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ma masali wa ma misli wa masalu sa'ati tsakani da tashi a kiyama wato yadda muke tashi a tsiyawa illa ka fara tsere halin kaman dawa kai ne na tsere wato muna rige-rige ne ma'ana tunda kaga tun da ya zo ita ma ta zo kenan wa haza dalilun wannan dalili ne ala anna anna tashbiba fil bidayati la fil gayati anna tashbiha wato tashbihi yana kai aka ce fil bidayati a cikin farawan alamatu sa'a ne ba a cikin gaya ba domin da halin dawakai na na tsere suna tafiya ne da farko gaba ɗaya a ƙarshe kuma ɗaya na rige na riga ɗaya saboda ka intijarin sa'ati shauraron alƙiyama wa nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama da annabci annabi sallallahu alaihi wa sallama haka suke a jere kamar dawakai na tsere saboda ka sai zuwan annabi ya riga tashin alƙiyama saboda ka tana bin su a baya wa fil ghayati a ƙarshe dai labudda ba makawa ainihin arifa sadu minu ma za mu gane wanda ya fara wato a ƙarshen a ƙarshen tsere za a gane wanda ya ya tsere ma'ana idan idan idan dawakai suna tsere ba za su samu tire tire tire tire gaba ɗaya a jere ba amma a ƙarshe za a ga ɗaya ya zille ya riga ɗaya to saboda haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce ta ya wuce zuwan alƙiyama saboda haka bayan sa tana biye sallallahu alaihi wasallama wa shi da arabna mun san anna sabiqa wanda ya tsere shi da annabi sallallahu alaihi wasallama sawa sa'at tatluhu alqiyama tana bin sa a karshe alghayatu haqiqatu alghaya ta haqiqa na lokacin alqiyama la ya'lamu la ya'lamu qataha sai ba wanda ya san lokacin ta illa Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala shi ne amma dai alama babba shi ne zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi ne ƙarshen annabawa saboda haka tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shi ne ƙarshen annabawa lalle ba sa ba komai sai tashi alkiyama kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana aulad nasu bi Isa bin Maryama li'annahu bai laisa bai ni wa bainahu nabiyyu ni ne mafi kowa mafi wanda ya kowa dacewa da Isa dan Maryamu domin babu annabi tsakaninmu da shi na'am
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أننذروا أننذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة ملائكة أنا sauka shi ne malaka jibril bin ruhi da wahayi bin amri daga al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala ala man yasha min ibadi a bisa wanda yaso daga bayinsa anunziru cewa ku gargadar da kafirai annahu la ilaha illa ana cewa shi da madin ba wanda ya tsaci mota masa da gaskiya sai ni na fattaquni ku ji tsoro ku ji tsoro ku ji tsoro na da ahum da ahum ya kira su ila tauhidi ya zuwa tauhidi wa tauhidu shehu ya ce tauhidi ala salati maratiba yana kan yana yana kan martabobi guda uku akwai tauhidi na amawa shi ne tauhidi na kowa da kowa wanda ke cikin hijabi su tauhidi su ne la ilaha illa huwa babu wanda ya ce ta bauta masa da gaskiya sai shi Allah kenan kaga ka ce sai wa sai shi kaga akwai wani ba tsakanin kenan akwai hijabi kuma tauhidi na kasawa kuma la ilaha illa anta babu wanda ya cancanci a bauta masa gaskiya sai kai kamar yadda Yunus yake faɗa addu'ar sa wala da fi zulmati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai kuma tauhidi na kasatar kasati shi da lokacin da bawa zai yi fada'i a cikin ubangijinsa baya jin kowa baya ganin kowa sai Allah saboda haka harshensa ba zai iya faɗan komai ba sai wannan kalma la ilaha illa ana ba wato la ilaha illa anna li'anna hadha laysa bi mawjudin domin mai wannan kalma wanda zikirin shi zai ba haka shi kan yayi fada'i ba saman mai bane yana jin tauhidi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illa ana da la ilaha illa Allah وليس والله ليس بمستغرب عليه wato Allah tabaraka wataala bai zama mai nesatuwa gare shi wato wallahu Allah laysa bi mustagribin alaihi ba zan ba zai zama bako a wajen sa ayyubni abdahu ya wato ya yi fana'i da bawansa wato ya karar da bawansa a cikin a cikin kansa ba har ba ya zama babu shi wa yabqa Allahu huwa Allah Allah ya wanzu shi ne Allah tabaraka wataala ya ji bawa yana cewa ya qulu la ilaha illa ana Musa alayhi salam yace annabi Musa alayhi salam ra'a shajaratan ya ga bishiya tattaqidu naran tana tashin wuta ba ta ya zo mata to qalan sai ji bishiya tana cewa inni adallah kuma bishiya ya take faɗa ba na sai ji bishiya tana inni adallah to laysat shajaratu hiya Allah bishiya nan ba ita ce Allah ba an nadan alhaqqu bi lisan shajarati Allah shi yayi magana da harshen bishiya annahu huwa Allah in kana Allahu qadirun idan Allah ya kasance mai iko da ala an yantiqa yayi fur yayi magana bi lisan shajarati yace shi yayi magana da harshen bishiya ce al'anam inni ala la ilaha illa ana fastabi lima yuhe to ai idan Allah yayi magana da harshen dan adam ya faɗi haka ba abin mamaki bane na'am
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق يا آل تسمي لك السيب بالحق لكتيا تعالى الله تبارك وتعالى يا دوكك أما يشركون قبل أبندا باي سكي شركة تدشي نعم قل والله الصلاة الفاتحة sarkin dogari Allah masa rasuwa da mai dalilai shari'a wannan rana da albarka Allah ya gafarta musu Allah ya tsare su Allah ya tsaya da kuma musu da dawo da kuma jahannama بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حضر والكاتب لما سبق العبد الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه ومن العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حضر والكاتب لما سبق العبد الحق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه ومن العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حضر والكاتب لما سبق العبد الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه ومن العظيم Allah ya gafarta musu Allah ya musu abuwa Allah ya sanya mu daga cikin bayin da waɗanda ke ƴantawa a cikin wannan wata mai girma mai alfarma wanda suka mutu a cikin da amaki ne yana cike da azumi Allah ta ba da Allah ya sanya musu bayin da wanda zai musu rahama ya musu gafara ya musu jinkai ya zo da su aljanna ya sha da su ko alkausara Allah ta ba da ta'ala ya sanya mu cikin bayin da wanda ke ƴantawa ke wa gafara ke wa abuwa ya zama da wata alfarma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi الكاتب لباب القدر والغالي الى الكاتب المستقيم وعلى اله وصحبه وابتلاء العزيز اللهم لك حمد بالله وارحمنا اللهم لك حمد بالله وارحمنا اللهم لك حمد بالله وارحمنا صلى الله تبارك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله والكاتب لباب القدر والغالي الى وعلى اله وصحبه وابتلاء العزيز قال محمد صلى الله عليه وسلم